الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خبائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فانظر إلي إن حاجتي إليك ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله أهل رشافي نار ستين نار ستين بقي نار بتاشي ومن فتح على غير إمامه duk wanda ya fatahi ga wanda ba limaminsa ba mutumin da yana sallah sai ya ji wani a sallah ya kakare a cikin karatun sallah kuma wani nan da ya kakare ba limaminsa ba ne shi yana sallarsa daban wancan yana sallarsa daban ko da wancan ɗin limamin wasu amma shi a waje yana sallarsa daban to in dai ya buɗa masa ya gaya masa ci gaban karatun nan to shi da ya fatahin nan ga wanda ba limaminsa ba badalar salatu sallarsa ta ɓaci shi ka gyara masa kai ta ɓata taka ballantana kuma wanda shi ma ba liman ba ne shi kadai yake kai ma kana ta kai kadai jin ya kasa yi kai kai gaya masa to kamar ka yi zance ne daga a cikin sallah ka bata sallar ka wala yaftahu ala imamihi shi ma mu baya yin buɗi ga limamin nasa ma ko da ya ji ya tsaya a karatun sallah ba zai masa fatahi ba illa an yanka zirar fataha sai in limamin ya saurari buɗe in amma an yana ƙoƙarin kaiwa da komowa yana komawa bayan yana ɗaukowa yana zuwa in ya kakare sake komawa to ka kyale shi karka ce mar komai a haka in ya ɗauko ya zo ya tsallake ya tuna da kanka shi ke amma in ya saurara ya shiru ya kai ya komo ya ga ba zai iya tada kansa ba ya shiru to a wannan lokaci ne yanta zirul fataha yana sauraron fatahi daga wajen mamunsa to a wannan lokacin mamu sai ya gaya masa ci gaban karatu amma in bai saurara fatahi ba to furtawar da za ka yi masa za ka ƙara rikita shi ko da ya kama inda ka faɗa ba zai tafiya mai nisa ba zai ƙara tsayawa ka gane ai to ba a yi wa liman fatahi ko da an ji ya kakare illa an yi tasirar fata sai dai in ya saurari fatahi au yufsidal ma'ana ko kuma yana bata ma'anar karatu abin da yake karanta abun ba shine hakikanin abin da aka saukar na alkur'ani ba Kuli ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina kafaru ko kuli ayyuhal kafiruna ce kuli ayyuhal mu'minuna kaga wannan ya bata ma'anar karatu to anan ko bai saurara ba dole ne ka gyara masa wa man jala fikruhu wanda tunanin sa yayi yawo fi umuri duniya cikin al'amuran duniya yana sallah kuma ya dige da tunanin wasu abubuwan sa na duniya na ƙasa tawabu ladansa ya tawaya bai da cikakken lada ina fata an gane walam tabdul salatu amma sallarsa ba ta ɓaci ba sallarsa ta inganta amma gwargwadon tunanin da ya yi gwargwadon abin da ya rasa na ladan sallah maza Allah suna sallama hadisi ya gaya wa sahabbansa ya ce wani yana yin sallah da wuce a rubuta masa sulusi na ladan da ya kamata ya samu ba wani yana sallah da wuce a bashi rubu'i na ladan da ya kamata ya samu ba wani yana sallah da wuce a bashi kumusi ko sudusi ko subu'i ko sumuni ko tisi'i ko ushi shi da ƙarshe abu da wuri Allah ya faɗa wani zai yi da wuce a bashi kashi ɗaya bisa goma ba gwargwadon yanda ya hankalci sallar ya samu kushu'i da hudurin kalbi a cikin sallah gwargwadon yadda ake rubuta masa lada lokacin da tunaninsa ya tafi yawo a cikin al'amuran duniya a lokacin an ɗage alƙalamin rubuta masa lada saboda haka ma da yake duk wanda tunaninsa ya yi yawo cikin umurin duniya cikin al'amuran duniya na ƙasa sawabahu ya tauye ladansa wallan tabdul salatu amma sallarsa ba ta ɓaci ba wa man da fa'al mashiya wanda ya tunkuɗe mai tafiya bai ne dai gaba gare shi mutum ne zo yana wucewa kai kuma kana tsaye kana sallah kuma kai ba mamu bane liman ne ko mai sallah shi kadai sai ka sa hannu ka tunkuɗe shi ka hana shi wucewa au sajada ala shakki jabhatihi ko mutum ya sujada a bisa tsagin goshinsa gefen goshi saboda matsin sahu bai samu aje goshinsa daidai ba sai ya sujada a gefen goshi au sajada ala ɗayyatin ko ya sujada a kan naɗi ɗaya au ɗayyatani ko naɗi biyu min imamatihi na rawaninsa ya yi naɗi lawani ya naɗe har goshin amma bai wuce naɗi kewaye ɗaya ba ko kewaye biyu fala shi alai ba komai a gari amma ilawani nasa ya kai naɗi uku zuwa sama to bai halatta yi sujjada a kan wannan naɗin ba dole in yi sallah ya matsar da rawani ya jaji ya tura shi baya goshinsa ya bayyana ka gane ai ba zai dole goshin a kan rawanin ba. A'a, lawani ba naɗa shi ake ba, duk kauninsa, duk rashin kauninsa naɗi ake nufi. In ka kewaya ɗaya, ta koke ba ya zama naɗi ɗaya ba, in mai tsawo ne ta kewaya biyu, sannan ka soke ba ya zama naɗawa biyu ba, in mai tsawo sosai ne ta ƙara naɗawa ba ya zama uku ba, ta ƙara kewayewa ba ya zama hudu ba to wannan naɗin ake ne duk kaulin yadi duk rashin kaulin naɗi ɗaya ko biyu ya naɗa so ɗaya ko ya ƙara linkawa biyu to falashi alaihi ba komai gani amma in ya wuce kewayawa uku naɗin rawanin in yi sujada to sujadarsa ba ta inganta ba wala shay'a alaihi babu laifi a gare shi shi mai sallah wala shay'a fi galabatul qai'i babu laifi ba komai cikin rinjayen amai wal qalasi da mugos fi salati a cikin sallah yana sallah sai amai ya rinjaye shi yayi amai yana sallah ba komai ya ci gaba da sallarsa ba ta ɓaci ba haka nan mugos aman kaji ya yi jaƙa sai ta taho da wani ruwa yake a bakinsa ruwan halerin da yake ya fito ba ya ɓata sallah amma inda gangan ya yi sallah ba ta ɓace kamar hukuncin azumi ne famanista ƙa'a fa ƙa'a duk mutumin da ya nemi yin amai kuma ya yi aman azuminsa ya kare fa alaihi alqada'u ramakon azumi ya waje ba gare shi to haka nan a sallah in rinjaye ne babu komai inda gangan shi ya kakalo amin ya amai to sallaka ta bata kai ya saki alhamdulillah sai mai mai asma'u ya bi ko iziya na za mu tashi tun da gaba ba su zo ba iziyar ma kamata mu ajiye ta waɗanda suke nan suka yi karatu sai mu tashi sai gobe kuma tun da bai yi ba sauran mutane su za su shiga saboda ruwa waye kenan misalin ita ma za mu aje inda ijiya ma muka aje ina da mala ahmad ma duk ma bai zo ba ko za mu yi ta'alimi saboda ruwa ya hana sauran jama'a fitowa yawan da suka zo sai mu karanta ina ne ina ne za mu tashi التعليم المتعلم طريقة التعليم والشيخ الإمام إيه أقول دكتور مالني شمس الأئمة شيلانا لي نشو غبني مالمي السرخسي رحمه الله تعالى kana ya kasance mabdulan yana ciwon ciki yana gaya maka malamai da suka ɗauki zama da ɗahara da duk abin da za su yi na karatu sai tare da tsarki to ya kasance shi wannan a shamsu da aimatu sarkasi mabdulan yana ciwon ciki kamar irin a cikinsa ya ɓaci yana gudawa wakana ya kasance yukarriru fi lailati yana yin takara da daddare yukarriru lamba ta biyu a masiri ai yukarriru darsahu yana maimaita karatunsa allazi kano ɗali'uhu wanda yake leƙa shi yake bisarsa a cikin dare fatawadda'a sai da ya yi alwala fi tilkan laila a wannan daren da yake takara sab'a a tarata marra har sau goma sha bakwai a dare ɗaya kuma wai ba don ya yi sallah ba wanda zai iya jawo littafinsa ya yi takararsa ko ya yi nazarinsa ba tare da alwala ba tun da ba dole ba ne amma duk da haka sai da ya alwala goma sha bakwai a wannan daren guda ɗaya لأنه دومين شي كان يكثر في العادسة لا يكرر بايا ذكر كراتنسا إلا بالطهارة تتعرض الولاء ina fata an gani duk lokacin da ya fara yana dan nagari in cikin cikinsa ya murɗa in ya je ya yi tsugunno kaga alwala ta kane to ba zai dawo ya ɗauki littafin ba sai ya sake alwala jimawa kaɗan kuma cikin in ya sake murɗawa in ya je ya tsugunna kaga alwala ta warware in ya zo shi kuma ba zai ɗau littafi ba sai ya yi alwala to a haka a dare ɗaya sai da ya alwala sau goma sha bakwai wa haza dalilin malamai da ɗalibai na farko da ba sa ɗaukar takarda ko su yi karatu ko su je makaranta ko su yi nazari sai sun yi alwala لأن العلم دومين في علمي نور هسكيني والوضوء ايتما الولا نور هسكيت to fa yanzu nunul ilmi bi hasken ilimi yana karuwa bihi da hasken alwala ya zama nurun ala nur ya hadillahu bi nurihi man yasha haske ne bisa haske ga hasken alwala ga hasken kuma ilimin da yake karanta to kaga hasken sa ba zai zama daidai da wanda bai da alwala ba wanda shi hasken ilimin kawai yake gani wanda ba yi da hasken alwala to saboda haka su ba sa farawa ma sai sun yi alwala domin hasken ilimin yana karuwa bihi da hasken alwala wa min ta'zimul wajib yana daga girmama ilimi na wajibi Allah ya mudda rijlahu ila alkitab kada ya miƙar da kafarsa zuwa wajen littafi kamar ya ajiye littafi a gabansa nan to in zai miƙar da kafa ya gaji da zama ya ɗauke littafin ya riƙe a hannunsa sannan ya miƙar da ƙafas amma kada ya shuri littafi kada ya ɗora ƙafas a kan littafi saɓanin yadda 'yan boko muna ganin suka zo da littafin su daga makarantar boko wani sai ya buga shi a ƙasa ma ya ɗora kansa ya yi matashin kai ya yi barci wani ya ajiye ya zauna a kai zama fa kan littafi kuma dai da littafi yake ba za a rasa suna Allah cikin ko na boko ne ko kafiri ne yake in dai zai kai shafi saba'in tamanin ɗari zuwa sama ko yaya ne ba za ka rasa sunan Allah a cikinsa ko da turanci ne to don me yasa za a zauna a kai na ga wani kirista da muka zauna makotaka da shi a maiduguri a gomari airport ran ladi ya dawo da coci da listin da baibul din nasa su da suke cewa alkitabul muqaddas littafi mai tsarki amma da ya dawo ya dora shi akan benci kawai sai ya kishingida ya dora kansa akan baibul din yana bacci je to ina tsarkin yake ya girmama littafin Allah yake to bai kamata ɗalibi ba ma ba ganin ya shuri littafi ko ya tsora kafa ba a Allah ya mudda rijilahu ilal kitab kar ya ni kadda kafarsa zuwa ga littafi me sharhi yace maka li anna fihi naw'a istihqari domin a cikin miƙa kafa a wajen littafi akwai wani nau'i na walaƙantawa na haƙara istihqar neman walaƙanta littafi ina fata an gane wa ya za'a kutuba tafsiri kuma ɗalibin ilimi ya dinga tsoron littattafan tafsiri fauka sa'irin kutubi a saman sauran littattafai ta'azima domin girmama alƙur'ani ka gane ai domin shi tafsiri ba maganar malamai bane kadai akwai maganganun Allah akwai alƙur'ani akwai cikakken alƙur'ani in dai tafsiri cikakke ne ko don sai an rubuta ayar ƙur'anin sannan kuma a bayanta da sharha da fassara ko to in ya zama na akwai littattafai iri-iri to akwai littafin luga ko na littafin nahu ko na sarhu ko na ilmul bayani ko mantiki da sauran na'o'i na ilimi to irin waɗannan su zama su ne daga ƙasa idan akwai littafin fikihu to ya zama shi ne a saman waɗancan su na hau da sarrafu da balaga da sauransu ya zama na hau yana saman a fikihu yana saman idan akwai littafin hadisi shi kuma ya zama yana saman fikihu inda fikihu yawanci maganganun malamai ya fi yawa ko da yake akwai hadisai da ayoyin qur'ani amma maganganun malamai ya fi yawa a cikin littafin fito shi kwa littafin hadisi zancen mazalar sallama ya fi yawa a cikinsa a kan zancen malamai in ka shafe sanadin ka ɗauko asalin masanin ruwayar za ka tarar da hadisi ne a zancen manzan Allah to shi kuma littafin tafsiri za ka tarar maganganun Allah sun fi yawa akan hadisan manzan Allah ranta Allah na alƙur'ani to idan akwai alƙur'ani kuma dindi wanda ba zancen kowa a ciki ba na tafsiri bane alƙur'ani ne nuska ce ta alƙur'ani to ita kuma ta zama tana saman kowanne tana saman tafsiri tafsiri yana saman hadisi hadisi yana saman fiqhu fiqhu yana saman lahu da sarafu da balaga da sauran nau'o'i na ilimi duka wannan ana yin sa ne ta'azima domin girmama wanda ya fi kowanne girma a bashi haƙƙinsa wanda ya biyo shi baya wajen matsayi a bashi haƙƙinsa wanda ya biyo baya shi ma a bashi haƙƙinsa to wannan duka nau'i ne na girmama ilimi da kuma samun albarkar ilimin wala ya ba alal kitabi shay'an akar wala ya ba kada ya dora shay'an wani abu akar daban alal kitabi akan littafi kaga ko irin su nahu da sarfu da balaga da mantiki da sauransu din kar ka ɗauki wani abu wanda ba littafi ba ko tarbi ko hanse ko alƙalami ko zobe ko ma menene kar kar ka ɗora a kan littafi saboda ya fi wannan abubuwan naka daraja ina fata an gani yawwa ko da ba littafin tafsirin ba ne ba na hadisi ba na cikin ba to kar ka ɗora wani abu daban alal kitabi akan littafi ina fata an gani shine mai shirka min mahabaratin kaman tawada kaga ai da ita ake rubuta littafin to ko ita kar ka dola wa littafi wa gairi ha da wasan da anna fi isi qaran fihi ma domin a cikin dola tawada ko wani abu da ba akan littafi shi ma akwai walakantawa ga littafi din wa kana ustazuna dattijo malamin mu shekul islam dattijan musulunci burhanuddin hujjar addini rahimahullahu ta'ala ya kasance ya haƙi yana hakan ko labari an shaikin ga wani malami min al-mashaki daga shehunai Allah faqihan cewa wani malamin fiqh ba fa dalibin fiqh ba faqihi ne kana ya karanta wa da al-mihbarata ya dora tawada kurtun tawada aka ce al-mihbara abin da ake zuba tawada addawatu shine ruwan tawada ko al-midadu shine bale bale suka tawa adawa adawa din addawat aka sa hukar ya zama addawa ko midadu ruwan tawada kullau kana al-bahru midada ko lam yafid al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi to al-mihbara din kurtun da ake zuba ruwan tawada to sai ya tsora kurtun tawada alal kitabi akan littafi ba akan qur'ani aka ce ko akan hadisi ko akan littafin fiqh ba kawai ya tsora akan littafi kuma wannan iri ne fa qala lahu bil farisiyya sai shi wannan shekku min al mashayikh din sai ya gaya wa wannan faqihin da ya tsora tawada akan littafi bil farisiyya amma da yaran farisanci mutanen fasha yaren fata mutanen Iran da yake shi ba farise ne ɗalibin ma ba farise ne sai ya ce masa barna ya ji kalma sai ta farisiya lafazu bar ɗin nan hahu na bi ma'ana alfakiya yana nufin ɗan itaciya mai zaƙi bar ɗin daban na yaji daban a lugar farisa to ma'anar bar alfakiya ɗan itaciya mai daɗi wal muradu abin da yake nufi da ɗan itaciya nan annafu amfani duk abin da ake ba ana neman a samarat samaratul ilimi aka ce maka samaratul ilimi ba ya tasu ake nufi ba amfanin ilimin da albarkarsa na ya bi din kuma kamar ba za ka samu bane ai la ta bidun nafa min ilmi ka ba za ka samu amfanin ilimin naka ba inda kana walakata littafi har ka dora masa tawada to tawala ba abun amfani ba ta wajen almajiri da kayan karatu to me da kanka ka mutumin da ya dora hansai ko wani agogo ko wani abunsa na duniya ko ta jakar kudinsa ya dora a kan littafi ya nuna kudin ya fi littafi daraja kenan ko ko ya fi ilimi daraja wanda ya dora tawala amma an ce masa barna ya ji la tajidu nafa'a min ilmika ko la tajidu barakata min ilmika za ka raba samun amfani ko albarka ba ga ilimin naka in dai ka ci gaba da yin wannan wa kana ustazuna malaminmu ya kasance wanda yake alƙali alƙali ne a lokacinsa al'imamu shugaba al'adallu maɗaukaki fakarul islam alfaharin musulunci al-ma'arufu abun sani bi ƙabi khan Allah ya masa ƙabi khan da shi ma asali mutanen gabar ne irin su afghanistan din nan wanda suke yi wa mutane su inkiya da kan kan din nan ba akwai su salman kan da rose kan ko amir kan abbas kan rahimahullahu ta'ala ya kasance ya kulu yana cewa an fi sanin sa bi qadi kan qadi din kaga alƙali ne qadi kuma ba fata kadi ba jiran kadi qadi ne sai aka yi masa laƙabi da khan din rahimahullahu ta'ala ya kuli yana cewa in lam yurid bi zalika al-istighfar yana sassauta wannan kalma kan mutumin da ya gaya wa wanda ya dora wani abu tawada akan littafi ba zai samu amfanin ilimi ba to shi sai ce in idan dai mutumin da ya dora wannan tawadar akan littafi lam yurid bi zalika al-istighfar bai yi nufin walakantawa ba bi zalika da wannan dora tawadar da yayi bai yi shi da niyyar walakanta ilimi ko walakanta littafi ba ba dan abin da ya dora kan littafin a wajen sa ya fi littafin daraja ba kamar sakara ce ko littafi ne da yake a babballe warka warka iska za ta dauka sai ya dora tarbunsa ko wani handset dinsa ko wani agogonsa dan ya danne takardar kar iska ta dauka ko ta baza kaga wannan ba za ka ce ya dora da niyyar walatsantawa ba don cewa yana ga wai abin da ya dora kan littafin ya fi littafin daraja ba da wannan nufin ba lam yuridil istikifafa bai yi nufin walakantawa ba bi zalika da wannan dora abu da yayi akan littafi to wannan alƙaji kan yace fala ba asabi babu ne idan ya dora wani abu akan littafi to amma yau da gobe kuma in shi yayi da kyakkyawan niyya wani in ya gani kuma zai tsammani ko ya halatta a dole wani abu akan littafi to shi ya samu wani da baka wal aula abin da ya fi cancanta an ya taharraza mutum ya kiyaye kansa alhu gaban dole wani abu akan littafi gari in warƙoƙi ne za su tashi to ka nemo wani littafi irin zakaddan ne wanda yake warƙa ɗin ne ka ga don ka ɗora littafi akan littafi ko ka ɗora ƙur'ani akan ƙur'ani ai ba zai zama illa ba tun da duka abu ɗaya ne to alhamdulillah wa min ta'zim alwajib sai menene alhamdulillah fatiha da salatul fatiha dan uwa ba su fito saboda hadari da ruwa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإداره العزيز اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بارك الله فيك يا من الشكر والحمد لله